أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan masallaci na makaranta ta nurin islam to malamai sun gabatar da karatu malam mustapha isa daga jihar zamfara da malam ibrahim abdulkadir kamar yadda kuka sani a matsayina na ɗaya daga cikin ɗalibai da suke a wannan gari allah ya ƙaddari mun zo hutu kuma mun taras za a gabatar da karatu to na farko dai ina gabatar da uzuri domin kilan kuna jin alamun majina ko mura tare da ni saboda yanayi na gajiya kuma na yi ta ƙoƙarin in surkuce domin ni na zo ne saurare amma aka nemi sai na ce wani abu to Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma waɗannan malamai da alkhairi da yake malami na farko malam mustapha isa ya gabatar da karatu akan rayuwar aure a musulunci malam ibrahim shi ma ya gabatar da karatu akan rayuwa ta aure a musulunci da kuma bayani akan kwanaki goma na ashirin hijja da maganganun malamai cewa waɗannan kwanaki guda goma sunu suka fi kima da daraja a wajen Allah akan waɗannan kwanaki kuma akwai dare na watan ramadan su ma an ce sun fi kima ɗalibai suna samun matsala wajen haɗa waɗanda soshi malam ya yi bayani abinda malamai suka fi tafiya a kan shi cewa wato yini inda daga lokacin da rana za ta fito ko alfijiri ya faɗi goma na bilhijja su ne suka fi kima da daraja amma kuma darrai dare-dare kenan ko daruruwa goma na watan ramadan sun fi daraja domin cikinsu akwai lalatul qadri wadda take khairun min alfi shahr wannan ita ce magana da wadda malamai suka fi zaɓa duk da yake sun ce goma na zilhijji sun fi gaba ɗaya an gane ko waɗansu kuma sun ce goma na ramadan sun fi kenan ko waɗanbi daga cikinsu sun rinjayar da wata magana ne akan wata na cewa goma zilhijji sun fi sai suka cire goma na ramadan waɗansu suka ce a'a goma na ramadan sun fi ma'ana da an ka ce goma na zulhijji sun fi banda goma na ramadan wasu ka ce a'a goma na ramadan sun fi amma banda goma na zulhijja waɗansu kuma ba sha ka da mara kakakar araye sai waɗansu suka ce to a har haɗa waɗannan maganganu guda biyu shine suka haɗa su akan wannan tsari to ba zan tsawaita magana ba saboda lokacin namu bai da yawa kuma akwai alamun hadari amma zan dan tabo qadaya ne ko mas'aloli da suke da alaka da zancen aure da duniyar da muke ciki ta yau da duniya da ta gabata da kuma abin da yake tunkaran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna bayani da abin da ya shafi hukuncin shawa a musulunci kuma Allah ya muna bayanin aure a musulunci da abin da zai biyo baya na 'ya'ya da zurriya shine na farko mutum zai roƙi Allah subhanahu wata'ala zurriya wadda take mai albarka Allah ya ba mu labari a cikin alkur'anin sa mai girma da zakariya ya roƙi Allah ya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka bani zurriya mai tsarki bai ce Allah ka bani ƴaƴa masu yawa ba bai ce Allah ka bani ƴaƴa ƴan kaɗan ba bai ce Allah subhanahu wata'ala ba ka bani maza zalla ko ka bani mata zalla ko ka bani maza da mata a shi dai zurriya tayyiba wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutane su hankalta kada mu koma lokacin jahiliya yan Allah baka ƴaƴa mata sai ka koma kana tunanin a sun yi maka yawa baiwa ce ta Allah idan ya baka kai fatan masu albarka ne shi yasa ba Allah ya bamu labari a cikin suratul furqan cewa waɗanda suke ƴan aljanna mutane nagari suna roƙon Allah Allah ya ba su nutsuwa ga ƴaƴansu wallazina yaquluna ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما dan da kuma babu wato ɗabi'o'i da imani tare da shi babu zancen samun natsuwa a tare da wannan ɗa to a gurguje ita shawa da kuke gani allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu shi ya ba mu labarin ya sanya wannan shawa a cikin jikin ɗan adam zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب to wannan qadiyya ta shawa da kuke gani akwai mazhabobi guda uku akan wannan tafiya mazhaba ta farko shine waɗanda suka ce a kashe shawa daga jikin ɗan adam irin mazhaba ta 'yan buda da mazhaba ta wasu sufaye da mazhaba ta kiristanci suka ce mutum ya zauna suka ce mutum ya zauna kada ya aure ya daure wannan shawa din suka ce ya daure wannan shawa kada ya zo mamace shi yasa za ku ga a cikin addinin kiristanci akwai abin da ake kira le mère da le sœur da le père waɗanda ba sa yin aure sai su zauna wai ba sa yin aure to wannan kuskure domin idan aka ce a ɗaure shawa matsalar da za a samu ɗan adam allah yi shi sai ya ci bayan sai ya ci sai ya sha wannan maniyin da yake tattaruwa wannan maniyin da yake tattaruwa ba yadda za a yi a ce an hana masa hanyar fita kamar yadda muka sani cewa kamar yadda muka sani cewa hanyar ruwa idan aka yi ruwan sama aka ce an tare wannan hanya idan aka ce an yi ruwa su tsaye da rukun na haɗa samun harkar idan aka ce an yi ruwan sama hanyar da ruwa suke bi idan aka tare to sai sun bi wata hanya don haka cewa a riƙe shawa kuskure na shi ya kai manya-manyan malaman kiristoci yanzu suna yin luwaɗi shi ya kai ga manya-manyan mata na kiristanci suna yin zina afukanci domin ɗan adam haka allah ya halice shi mazhaba ta biyu sai mazhaba wadda ta ce ita shawa abu ne wanda za a sake shi mutlakan sakewa wai ba tare da an yi masa ka'ida ba waɗanda tun farkon duniya ko mu ce tun al'ummomin da suka gabace mu akwai masu irin wannan mutanen annabi lut alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim sun kasance suna zoma maza suna zoma mata shi yasa Allah ya ce annabi lutu yake ba mu labari Allah ya ba mu labari annabi lutu ya ce bal antum qaumun adu mutane ne yan ta'adda masu ketare iyaka sun ketare maza har sun kai ga mi sun ketare mata har sun kai ga maza wannan mazhaba Allah ya ba mu labarin yadda an kai da waɗanda suka yi ta an yi wata mazhaba a gabascin duniya wadda take ganin cewa da maza da mata da dukiya da kasashe duka Allah ya halicce su don haka a ce wane ya mallaki fili kaza ya mallaki gida kaza ya mallaki mace kaza kuskure na kawai a bari mutane su yi tarayya irin yan mazhaba da ake kira yan alishtirakiyya duk da yake yanzu ishtirakiyya ta kasar faransa yan socialism tana da alaka ne da dukiya za a yi socialism na dukiya to an gabace su a cikin wannan wani sarki da aka yi a gabascin duniya yana ganin cewa ya kamata mutane su yi tarayya a cikin filaye ka a ce ga gidan wani gida na kowa na mace ta kowa ce dukiya ta kowa ce yake cewa wato hana wani ya yi amfani da wani fili ko da wani gida ko da wata mace shi ne yake kawo rikici a duniya a ce matan wani ta babu wanda adda izini ya taba ta ya ce wannan yana kawo rikici a duniya kawai a bar su ga sunan sa kyawawan wannan mazhaba an yi ta azabacin duniya fiye da shekara dubu da suka wuce to amma abin da kamata mu fahimta yanzu wannan mazhaba ta mutanen annabi lu da suka ɗauka yanzu turai ta yi ƙarfi saboda yahudawa sun yi ƙarfi a turai su kuma ɗabi'a su ce yaɗa alfasha da shan giya duk inda suka zauna da mu'amala da riba to dama sun faɗa a cikin wani littafi da suka yi da ake kira protocolatul yahud sun faɗa cewa za su tallata alfasha ga duniya matasan da za su zo za su kai inda ba su kimanta wani nassi ba su kimanta wata al'ada sai dai al'auran mace ka duba cikin protocolatul yahud fassara ta larabci ko ta english ko ta faransanci za ka gani sannan sun faɗa shi wannan sigmund freud wani babban masani ne da sanin cututtukan mutane an ya kirkiro wani ilimi da ake kira scanalyze wato scanalyze ilimi ne wanda ke tahlilin hankalin dan adam wanda kuma ya yi kware-kwarai ga sanin jijiyoyin dan adam da yadda ake ma dan adam magani to sai yake nuna cewa mutanen da ya ma magani ya gano ciyon da suke dauke da shi shine wato ciyo ne na an hana su biyan bukatarsu a duniya ya ce dan adam yana da abubuwa guda uku da suke ta hakkum a kan shi da faransanci akwai lusa akwai lemuwa akwai lusumuwa lusa shine gashi abin da yake gashi ana ganin shi lemuwa dan adam zuciyarsa da abin da yake bukata lusumuwa abin da yake saman dan adam shine yace al'ada da kuma addini yace to matukar akwai abin da yake hana ma dan adam ya kai ga bukatarsa to dan adam zai samu rashin lafiya to wannan mazhaba ana kiranta mazhaba ta al-inhilal al-inhilal al-khuluqi abinda yake so ya kai gare shi shine cewa bai dace a ce al'ada ba ko kuma addini sun hana ma dan adam ya kai ga abin da yake so shi yasa yace kamar waɗansu da ma magani suna da ciwo ne suna son su tara da iyayensu da suka haife su to amma al'ada ta hana addini ya hana shi yasa za su mutu da wannan ciwo ko kuma in suka yi bacci sai kwakwalwarsu ta yi kokari ta sadu da iyayensu don saboda samu yin bukata ya ce da an bar su sun sadu da iyayensu da an huta to wannan maza ba kada ku yi mamaki ita ce take yaduwa a kasashen turai shi yasa kuke ganin yanzu an halatta turai namiji ya auri namiji mace ta auri mace a nan abin da nake son na ci a mazhaba ta kiristanci haramun ne namiji ya auri namiji haramun ne mace ta aure mace to amma saboda addinin kiristanci yanzu bai da karfi a turai dama 'yan anglican masaba ta protestant su dama ba su damu da wasu dokoki ba suna ka canje-canje cikin kiristanci 'yan katolik su ne suke 'yan ma'ayin riƙau amma ƙarshe yau gashi sun zo sun halatta cewa namiji aure namiji mace ta aure mace har suna kiransu da english the children of god les enfants de dieu kuka ashe addinin turai ya lalace ma'ana 'yan siyasa na turai da masu kudin turai su ne suke juya addinin turai wanda shi ne abinda ake so a yanzu da 'yan siyasa da masu kudi su juya addinin musulunci wanda kuma zai taɓa yiwuwa ba addini shi ne saman kowa ko an yi ko an so to don haka addinin musulunci da ya zo sai ce a'a ita shawan nan ba a cewa a ɗaure ta don ba a iya ɗaure ta da an ce a ɗaure shawa sai an yi sakin hanya ko a yi luwaɗi ko a yi zina ko a tara da dabba ko ko a yi amfani da wata hanya hannu ko katanga a fitar da maniyi musulunci bai da wannan ba a ce kuma a saki shawa kamar wato kamar dabba kuma bai yi ba musulunci bai da wannan ba a ce duk matar da kake son ka tara da ita ko mahaifiyar ka ce wal iyadu billah ko kanwar ka ce ko ya kace a babu wata matsala a bari biyan bukatar kace liberté ne total musulunci bai da wannan ba sai musulunci ya ce a a ita shawar nan tun da Allah halice ta a yi mata ka'ida to ka'idodin da za a yi mata suna Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin surutun nisa na zancen aure الله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة كو فواحدة أقراءة أبو جعفر أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا wannan aya ita ce nake so in ɗage bayani kanta saboda kar lokaci ya mu da tsawo kwarai da gaske saboda bayanan da take ɗauke da su Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama in kuna shakkar ba za ku iya yin adalci ba filyata ma game da mata marayi fanki ma ƙwabalakum sai ku auri abin da ya muku dadi wannan aya a wajen tafsiri za ku ga akwai maganganu na malamai da dama saboda miye alaƙa rashin yima maraya adalci da zancen aure babu alaƙa to in baka koma ma littattafan tafsiri ba baka koma ma littattafan asbabun nuzul ba baka iya gane fassara larabcin shi kadai ba zai ishe ka ba to sai malamai suka yi maganganu da dama idan ba za ku iya adalci ba game da mata marayi to ku yi aure ma'ana aure zai sa ku gane yadda rayuwa take tafiya wasu ka ce a'a abinda ake nufi idan ba za ku iya mace ba za ku iya auren mace maraya ba kuma ta adalci to ku bar su domin zalumtar maraya ba ɗaya yake da zalumtar wanda ba maraya ba duk waɗannan maganganu an kawo su amma zance mafi inganci wanda malamai suka zaba daga cikin maganganu shine cewa a'a na aya tana zancen cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba domin a wancan lokaci ana ba mutum riƙon 'ya'ya mata marayi to in suna da kyawu suna da dukiya yana son ya aure su idan kuma akwai kyawu babu dukiya to shi yana son ya aura kuma babu dukiya baya so haka idan kuma tana da dukiya ba ta da kyau to kuma idan ta yi aure dukiyarta za ta koma ga hannun mijinta to bai son wannan ya fi son a ce ya riƙe ta da dukiyar to sai Allah subhanahu wataala ya bayanin wannan ya za mu gane wannan akwai hadisai amma bari mu aji hadisai tunda akwai aya alqur'ani domin ko dan qur'ani ne nan babu abin da zai iya cewa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul nisa sai ya bayani qarara wa yastaftunaka fin nisa qul illahu yuftikum fihin wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataban nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihuhun wal mustad'afina min al wildan wa an taqumu lil yatama bil qist وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إن كنا ويستفتونك في النساء ما تاسنا تنبيك كوكما الأمة تنا تنبيك يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في النساء أي في أمر النساء قبل الأمر ماتا قل الله يفتيكم فيهن كتيتو الله شيكي بعد فتوى شيسا حديثي بابا غنى النبي بجي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي الله شيني تبارك wa ma yutla alaikum fil kitab da abinda ake karanta muku yana daga cikin abinda Allah zai muku fatawa fil kitabi a cikin littafi fi yataman nisa'i ai fi amri yataman nisa game da al'amarin da ya shafi mata marayi an gane ko fi yataman nisa illati la tu'tuna hunna ma kutiba lahunna wadanda ba ku ba su abinda an kawo musu na sadaki sai aka ce wa targhabuna an tankihuhunna to nan sai an ka ce kuna ƙauna to da an ka ce watar na an tanke huhun na fassara biyu a akwai wasu ka ce kuna son ku aure su wasu ka ce ba kwa son ku aure su to kaga yau da maganu sun ci karo da juna sai malamai suka ce to akwai abin da aka shafe shi rahiba ana kaddara mishi wato akwai harafin da yake da alaka da shi to harafin nan in ya canza ma'ana za ta iya canzawa akwai fi'illan da idan an kaddara musu harafi daban-daban ma'ana ba ta canzawa sai dai ta zamanto ɗai ko kusa da juna to shi ragiba bai daga cikinsu shi saɓanin juna ke zuwa in an ka ce ragiba fi shai'i yana ƙaunar abu idan an ka ce ragiba ani shai'i baya ƙaunar abu to in an ka kaddara fi wa targhabuna fi an tankihuhunna kuna son ku aure su amma ba ku son ku ba su haƙƙin su na sadaki kuma kuna son suna da kyawu ku aure su domin mace in tana da kyawu ne galibi ake so a aure ta wa targhabuna an an tankihuhunna in an ka kaddara an kuna kyamar ku aure su domin raghiba an shay'i shine ya kyamaci abu Allah ce wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa ba mai kyama ko ba haka ba qala araghibun an anta an alihati ya ibrahim kana kyamar alloli na kai ibrahim to duka sai ka kaddara waɗannan guda biyu sai malamai suka ce to sirri da Allah ya shafi harafin saboda a nuna maka duka ma'ana guda biyu suna shiga waɗansu suna son su aure su amma kuma ba sa son su ba su sadaki kuma dukiyarsu suna son ta zauna ƙarƙashin su waɗansu ba sa son su aure su amma saboda dukiyar suke son su rike su su hana su aure kenan dukkan su hukuncin ya shafe su mu'jiza ta alqur'ani kenan kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustadu dr fadl samar ra'i zaka ga wannan bayani to anan sai mu gane cewa ashe da Allah ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama in kuna shakka ba za ku yi mata adalci ba marayi da kuke son ku aura to ku bar su fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ko aure abin da ya muku dadi na mata waɗanda suke ba marayi ba daya biyu uku hudu fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum kaga idan ba haka ba da ba za ka fahimci fassara ba abu na biyu sai suka ce to ai wannan sharadi bai da mafhumi kenan ma'ana in kuna shakkar ku yi mata ba za ku yi marayi adalci ba fankihu ma tsaba lakum to ku aure abin da muku daɗi to kenan wannan ba shi ke nuna ba don ba ka tsoron adalci kan kai aure ba haka yake nufi ba sai ba da mai suka ce to akwai wani abu ƙarƙashin wannan shine idan zai yiwu ka aure marainiya ka yi tattalinta to an fi son haka saboda aure ne tare da mi tare da taimakon addini to shi yasa Allah ce in khiftum Allah tuksitu fil yatama sai in kuna shakka amma in ba ku shakka to da za ku samu marayun ku aure su ku tarbiyyantar da su ku rike su shari'a ta hiso haka mun fahimci wanda da kyau ko to wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa ko aura fankihu umurni ne to shin umurni sai malamai suka yi magana al'amru yaqtadi al-wujub idan an ka ce Allah yayi umurni to asalin shi wajibci ne wa aqimus salata ku tsaya da sallah tsaya da sallah ne ne wajibi ne wa atu zakata ku bada zakka matukar akwai dukiyar kuma shekara ta gewayo ta kai nisabi nisabin shekara ta gewayo wajibi ne to fankihu ku yi aure wasu malamai suka ce to wanda ke nuna yin aure wajibi na waɗansu malamai suka ce a'a aure matsayin sunna shike in ka ga dama ka yi in baka dama baka bane waɗansu malamai suka tafi cewa a'a shi aure yana da hali ne guda biyar yana iya zaman tuwa haramun mutumin da zai aure mace ya san shi bai ba ma namiji bane bai haihuwa kuma bai iya biya mata bukata wasu suka ce a'a yin aure wajibi ne ga mutumin da yake da halin da zai yi aure kuma bai da iya hankulin zina waɗansu suka ce aure sunna ne ga mutumin da yana iya hankuri kan zina amma yana so ya samu zuriya kuma sai ya aure yana da hali akwai maganganu da malamai suka kawo kadiba cikin munjizu du'at na na ustazu doktor sa'ih ali maganganu ne dai amma dai a takaitan takaitawa duk mutumin da ya san ba zai iya hakuri kan zina ba aure ya zama wajibi gare shi su suna kafa hujja ne da dama daga cikin sahabbai ba su yi aure ba har sun mutu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ci nasar da su ba amma ana cewa wasu daga cikin su ai ya ce man istata'a minkumul ba' wanda yake da iko alba'a na an fassara shi da daukan nauyin mace wasu sun ce a'a alba'a daukan nauyinta da kuma iya biya mata bukata don ka gina gida na miliyar guda ka aji mace ka aji mata abinci shekara goma amma baka iya biya mata bukata ba shine ba'a ba ko ba haka ba maganganu da malamai to sai Allah ce fankihu almuhimu ne nan umurni ne mun kama ganganun malamai ma qabalakum sai sun kace bai ce man qabalakum ba wasu malamai suka ce saboda nan sifan mata aka kalla in nice man zaidun ban san shi ba amma in nice ma zaidun sifofin shi duke son in sani ma'aikaci ne malami ne to shi aka ce ma qabalakum saboda sifar su ake magana waɗansu suka ce a'a ma tsaba lakum saboda nan mata na qisatu aqlin wajihi suna da tawaya a cikin addini da hankali shi sa aka ce ma tsaba lakum ba a ce man tsaba lakum ba mai na hau don kakka zo ka ce to ai mata kuma an ce man lil aqil ma li ghairil aqil kuma mata an ce musu ma magana ce ta malama ma tsaba lakum bidan nisa sai Allah ya ce abin da ya muku dadi na mata anan ku dan maido hankalinku da kyau akwai mazhabobi na mabannata sai suka ce bai halatta ba mutum ya auri mace sai ya sadu da ita irin yadda waɗansu arna suke yi da kuma wuraren da akwai jahilci na addini miye dalilin ku sai suka ce an ce ma tsaba kuma abin da ya muku daɗi suka ce idan mutum bai sadu da mace ba ai ba zai iya sanin yare halin take ba kaga ga mazhaba ta bannata ku hatta ba dai kenan a'a nan ana nufin abin da ya kawatar da kai ka dubi mace ka ga wagga ta yi maka na ɗai kenan na biyu ma tsaba lakum da an ka ce abin da an yi muku daɗi akwai mazhaba ta zahiriya hadisi ya ba da damar cewa da aya wannan cewa abin da ya kawatar da kai a cikin idonka shi ne matar da ta kawatar da kai ta burge ka to a nan hadisi yana nuna cewa idan mutum ya yi niyya aure cikin sahih muslim idan mutum yana son ya aure ya aure mace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce falyanzur ilaiha ya kalle ta to amma da dama ka je ka ga mace sai zahiriya sun kace abinda ake nufi da kallo shine mace ta tube daga ita sai wando kawai domin ba a san abinda a karkashin wando ba wai ma'ana ta tube ka ganta don saboda kada a kawo ta daga baya ya zamanto akwai wani abu karkashi wanda baka san da shi ba kun ga wannan mazhaba yanzu turawa suna son a yada ta a kasashen ku yi hattara cewa za su yi akwai ta a musulunci ma qaba lakum min nisa'i masna sai Allah ce biyu wa thulatha da uku uku wa ruba'a da hudu anan kuma ido hankalin ku aure a musulunci mace daya biyu uku hudu haka ne nasoshi suna nuna duk mutane da suka musulunta suka zo zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan suna fiye da rike da mace fiye da hudu to sai ce a rike hudu a rabu da saura to amma waɗanda suke son su bi ransu ko ba su yarda da hadisi ba sai ce maka ai qur'ani ya ce mata fiye da hudu za a yi to kun ga su wajen turawa yanzu ba wai zancen mace hudu ba a'a in ma da kana iya mace ɗai ka rike karuwa hamsin ba matsala to yanzu a wajen turawa babu matsala ba namiji na iya auren namiji mace na iya auren mace sannan su mutane annabi lut alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu atammu taslim su suka shirya wannan suka fara shi a duniya dan yace ma sabaqakum biha min ahad min alalamin amma su kuma waɗannan turawan su suka kirkiro a shar'anta abin har aje a kotu ko a coci a darma wannan aure kaga su ko tanan sun kace da mutane annabi lut Allah kai mu tsari kenan wasu sun ce a rike shawa wasu sun ce mi wasu sun ce a'a a bar shawa sake musulunci ya zo ya ce a'a a yi aure amma ɗaya biyu uku hudu shi ne abinda musulunci ya ce da shi to waɗansu sai suka suka ce a'a ana iya mace tara suka ce masna biyu wasu lasa da uku uku kenan biyu ga uku da kenan biyar wa ruba'a da hudu suka ce tara a musulunci suke son su tabbatar da wani wasu suka ce ana mace goma sha takwas aka ce menene dalilin ku suka ce Allah ce masna biyu bai ce isnaini ba masna biyu kaji hudu kenan wa thulasa biyu kenan hudu ko wa thulasa da uku uku sun zan shidda shidda ga hudu kenan goma wa ruba'a da hudu hudu hukudu hudu kuma nauke nan takwas takwas ga goma nauke nan sha takwas akwai masu haɗin wannan to kunga duka wannan gada sunan musulunci an gane ko to amma waɗansu sai sun ka ce a ai aure ma kada ayyan mace fiye da hamsin kuma a musulunci shi yasa kuke jin a najeriya akwai da malami da adda mace ko 140 da nawa ne ko da nawa hujjar suwai sai sun ka ce allah subhanahu wata'ala ya ce fankihu ma qaba lakum ku aure abin da ya muku dadi Allah bai ce dai ba wai sai suka ce wannan ma sunan ta ma mutlaqu sakakka wannan mazhaba akwai ta shi yasa ku yi hattara da wasu abubuwa da kuke gani a yanzu da suke faruwa akwai tawilance tawilancen da ake musu kuma turawa za su ciro waɗannan mazhabobi don saboda su ribance su hujja waɗanda suka ce wa wa wa saboda ‘yan an ce wa tana nufin da wane da wane ja a ibrahimu wa isa wa musa wa isa ba Allah bai ce fanki huma tsaba na kuminin nisa'i masna au sulasa au ruba'a ba to amma a nan ita wawun tana da ma'anoni daban-daban daban-daban wagga wawun ce bi ma'ana au abu na biyu wajen fassara da suka zo sai suka ƙetare a nan sun yi son rai cikin suratu fatir alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba da aka zo nan wajen sallah su wanda suka yan qur'ani sai suka ce a to ai sallah akwai cikin alqur'ani sai aka ce ina take wasu daga cikin sai suka ce to ai Allah ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kaji halittar samai da kasai ja'ilil mala'ikati rusulan ya sanya mala'iku sun zama to manzanni uli ajnihatin ma'abuta fikafikai masna sai sun ce sallar subahi kaga ana zancen mala'iku da fikafikan mala'iku sun ce sallah ake zance kaga daga nan sun yi banda na dai kenan to yanzu mun saka musu masna sai suka ce raka'a biyu sallar asuba wa thulatha suka ce sallah wato magriba ita ce uku wa ruba'a da hudu sai suka ce sallah azhar da la'asar da isha'i sai aka ce musu to ku kun ce can masna bibbiyu nan kuma kun ce masana biyu a'a masana biyu kenan su bahin ta kuma raka uku wa sulasa da uku uku kenan magariba ta kuma raka shidda wa ruba'a da hudu hudu to raka a takwas kuma nan sallah guda ta muka samu raka a takwas saura ina suke kaga wannan tawili hayaniya ce shi yasa da yace uli ajli hatin masana nan ana zancen fikafikan mala'iku masana akwai fikafike bibbiyu ma'ana kowanne daga cikinsu ajibai biyu wa thulatha kowanne na da uku uku kamar jama'a ne an ce kowa ya zaba abin da yake so wa ruba'a da hudu hudu kenan fankihu ma tsaba lakum minan nisa masna mai son biyu biyu biyu a kai kowa ya biyu wa thulatha mai son uku uku yayi uku uku wa ruba'a da hudu hudu wannan shine abin da nasi yake karantarwa to anan sai Allah subhanahu wata'ala ce yazidu fil khalqi ma yasha a cikin suratul fatir Allah subhanahu wata'ala yana ƙara abin da yake so da a nuna maka wani mala'iki ya fi fifike biyu ya yi uku ya yi hudu shi ya saba manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya ce ya ga jibrilu so biyu a halittar da Allah ya masa yana da fifike 600 to da ya ce jiru fil halki ma ya sha in ya gada ba ya haka kuma yankusu in Allah ya gada ba ya yadda yake so ya rage mun fahimci wannan da kyau to yanzu a nan masna wa thulatha wa ruba sai Allah ce fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan أو ما ملكت أيمانكم كوكو فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أقراءة أبو جعفر كفين كركر شوانا آية تعالت فإن خفتم ألا تعدلوا إذن كن شك بذاكو إيا nan shakka ake nufi ko kuna tsoro ko kun san cewa duk da yake sanin cewa ba za ka yi adalci ba zai rayuwa da alaka da kai amma ana nufin shakka don abin da zai zo gaba wanda ya san shi hakikani sai wa sai Allah kana tsoro ne to fa in khiftum Allah ta'dilu in kuna jin tsoron ba za ku iya yin adalci ba fa wahidatan qira'o'i ne guda biyu wannan qira'a da tace fa wahidatan sai malamai suka ce za a kaddara fankihu wahidatan ko auri daya an gane ko wa qa'u ma malakat aymanukum ku take abinda da mun ku ta mallaka domin abinda da mun ku ta mallaka ba aure su ake yi ba waɗansu malamai suka ce a'a ku take su in mallaka ku ne ko kuma ku aure su domin baiwa ana iya aurenta idan mi idan ba ta ka bace to qira'a da ta ce fa wahidatun zaka ji ta wata rana baka san da ita ba qira'a ce tabbatata in baka san qira'at ba ka kuskurantar da mai karatu sai malamai suka ce to nan fa wahidatun ana i'rabin shi ta fuska guda uku an gane ko ko shi zamanto wahidatun shine matsayin mubtada kenan fa wahidatun kafiya mace guda ta isa wasu ka ce a ɗauke shi matsayin khabar falmaqna'u wahida wanda za ta wadatar da kai ta isar da kai ta gamsar da kai wahida an gane ko wato ɗaya ne daga cikin i'rab da malamai suka yi waɗansu kuma daga cikin malamai sun yi masa i'rabi na uku bayan mubtada wato da khabar suka yi masa i'rabi in ban manta ba kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitab al-maknun na as-samin al-halabi ya kawo i'rabi na uku wanda malamai suka kawo karkashin wato wannan aya ba yanzu mun kare a kira'atu da larabci yanzu a nan wata mazhaba a akwai ita ko ta ɓanna sai suka ce yin auren mace biyu ko uku ko hudu haramun ana kiransu 'yan al'aklaniyu masu bin hankalinsu don su fassara nasi ba tare da sun karɓi su ƙa'idodi na shari'a aka tambaye su menene dalilin ku ku saurara da kyau ina son kowa ya ne saboda cikin musulunci ne ake so ai muna banda sai suka ce Allah ya ce fa in khiftum Allah ta'dilu in kuna shakka ba za ku yi adalci ba to Allah ya faɗi ba za ku yi adalci ba Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wa law harastum har abada lan sanannu har abada duk da yake ba nan kan magana wannan muke ba duk da yake alarabci ba ko da shi take nufin har abada ba amma dai su da sun ce lan tastati'u Allah ce ba za ku yi adalci ba dan haka haramun ne mutum ya ƙara mata ta biyu kaga sun taimaka wa turawa da suke sun su rage al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su tallata yadda za a yi a rage kasashen musulmi kada musulmi su yawa saboda kafirai suke sun su mallaki duniya to wannan mazhaba hayaniya ce ya Allah zai yi umarni nan da ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa duk da yake akwai asar wadansu malamai sun za a fasu na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam idan ya kawo abinci ko sutura yana raba matan sai ce wannan shine abin da nake iyawa kada ka kama ni abin da ba zan iya ba kenan ma'ana rabo na kwanciya a daki da abinci da sutura zai iya amma rabo na kauna wannan shi ne ba zai iya ba waɗansu malamai sun duk afon na asam amma dai abinda ake zancen walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ana magana ne cewa kauna wadda kake son wani kaji haka kake son wani ba zai taɓa yiwa ba wannan kuma ba wani abu ne ko a 'ya'yanka haka ne bai yiwa a ce kana son su so iri ɗaya abinda ba a so ka bari wani ya gane kuma kada ka yi masa rashin adalci haka cikin mata ba za ka ji ba saboda Allah ne yake sanya kaunar wani zuwa wani wannan kaunar da aka gane ko aka shinshino ta tsakanin annabi yusuf da annabi yakub ita ce ta sanya fitina tsakanin annabi yusuf da 'yan uwansa kenan sai ka ɓoye kai daidai abin da ya dace kai sauran da ke cikin zuciyarka wannan kuma ɗabi'a ce Allah ba zai kama ka da shi ba wannan hakikatan haka wannan ma'ana take amma a sarkin waɗansu malamai sun nuna su inganta ba don haka cewa cewa haramun ne mutum ya auri mace biyu da nassar alkur'ani wannan mazhaba ce ta yan alqaqlaniyun kuma banda ce ake shinkawa dan haka kada wani malami ya zo ya halatta ma mutane cewa haramun ne qur'ani ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu wannan ba gaskiya bane fa in khiftum alla ta'dilu in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba ma'ana ba za ku iya ba su abinci ba da sutura da wani abu amma wancan adalci na zuciya Allah bai dora maka shi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha fawahidatan aw ma malakat aymanukum ko abinda da muku ta mallaka zalika adna alla ta'ulu wannan shine mafi zama kusa da ba za ku ketare iyaka ba wasu ka ce alla ta'ulu dan ka ku diya da yawa sai ce ai cikin malaman musulunci akwai wanda yace to kada ai diya da yawa zalika adna alla ta'ulu kamar imamu shafi ya fasara kada ku yi ƴaƴa da yawa daga al-iyalu kun ga ashe yin ƴaƴa da yawa musiba ne a cikin musulunci wai ga maka al'umma idan ta yi yawa ni'ima ce ta Allah yau cana ta yi yawa kuma tana jagorantar duniya yau najeriya ita ta fi kowace ƙasa yawa a afirka kuma ta fi kowace ƙasa girma da tattalin arziki yau jihar maradi ta fi kowace yawan mutane a nijar kuma ita ce capital economic ƙasar india tana da yawa kuma pisos ce a duniya ƙasar pakistan tana da yawa kuma pisos ce fawa ce a duniya da haka ƙasashen da suke son su mallaki ƙasashen afirka da ƙasashen larabawa su hana su yawa su ne suke tallata irin waɗanda marhabu to ‘yan uwa ba zan shiga cikin nau'uka na aure ba sai auren mutu'a da ‘yan shi'a suke talla auren awa ɗaya awa biyu farkon musulunci kadiba cikin sahih muslim an halatta shi aka haramta shi saboda uzuri daga baya aka halatta shi daga baya aka haramta shi daga nan kuma ba a sake halatta shi kenan an halatta shi su biyu kamar yadda malamai suka yi bayani kadiba cikin sahih muslim amma yanzu a ce akwai auren mutu'a ka auri mace bayan awa biyu aure ya mutu ko bayan sati daya ba tare da kace ka suke ta ba a ƙarshe babu wannan aure amma saboda tallata sawar matasa domin matasa an ce musu na yi auren mace sati ɗaya kaga shi kenan sai a yi auren sati ɗaya karuwai na turai da haka suke ɗaukar mazhaba ta shi a su bar sauran mazhabobi saboda tana halatta musu kasuwancinsu matasan da yanzu suke cikin matsala ta aure an ce kana iya auren sati ɗai shikenan sun huta to wata hanya ce ta tallata wannan mazhaba ta shi an ci a duniya Allah kai mu da sani to dan haka aw ma malakat aymanukum abinda da muku tan mallaka sai Allah subhanahu wataala a cikin suratul almu'minun da kuma cikin suratul ma'arij yace fa man ibtaqa wara zalika fa ulaika humul aadun duk wanda ya nemi koma bayan aure da kuma abinda da mashi tan mallaka to dan ta'addana ya ketar iyaka shi ko auren mutu'a ba aure bane domin yana da iyaka sannan kuma ba mallakan boya bane kenan ta'addanci ne da nassi na alqur'ani mai girma mu sani cewa a ƙarshe yan uwa musulmi ba yadda za a yi a duniya a samu ɗan halatta sai ta hanya biyu aure ko lokacin da akwai bayi na musulunci a same shi kuma yin aure ba aibi ba ne shawa ce Allah sanya ma ɗan adam kuma yace mutane za su yawa a duniya wa basta minhuma rijalan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa Allah ya yada rijalan mazaje ta hanyar annabi Adamu da Hawwa'u kasiran masu yawa wani sa'an da mata malamai sun ka ce kasirat an gane ko eh insha Allah mata kasirat masu yawa domin bi domin adadin mata a yanzu ko da bai zo cikin alkur'ani ba kasiratin ba ba karar na kalma ba adadin mata ya fi mi adadin maza yawa kuma wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisi na Anas bin Malik cikin sahihul bukhari da sahih muslim ya faɗa daga cikin ashratu sa'a hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimuhun rajulun wahid sai an kai mace 50 namiji guda ne ke kula da su ba zai aure su ba qayyimuhun mai kula da su mai tsaya akan al'amarin su kuma yanzu waƙin ya nuna mata miliyar bakwai ne kusan da ko mu ce biliyan biyar da mata miliyan 200 maza kuma biliyan biyu tun yanzu a duniya sannan kuma wasu kasashe mata sun lumuka maza yawa so biyar ko so hudu shi yasa kasar eritrea dole tilas sai ka kara aure sai ka mace uku ko abin da ya kama da haka to idan aka ce ba za a yi auren ba mi za a yi zina da haka ku kiyaye to da haka yan uwa musulmi na yi wannan na so in yi takaitaccen bayani amma saboda abin yana da alaka da nasoshin da ake lankwasawa wajen yin musu tawili kun ga yanzu ana iya wata rana su zo su ce ai namiji aure namiji ai akwai cikin qur'ani don Allah subhanahu wata'ala ya ce wato abin nan wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minai yaro abawahu ta gaba a ce abuhu wa ummuhu ba sai an ka ce abawahu shi ko abun da abun guda biyu sai su maka soke nan namiji a aure namiji sai a zo gidajen marayya a doki mace shi kenan ko a doki ɗa namiji abawahu sai a ce baka san larabci ba in an ce abu to da larabci akwai abin da ake kira at-taghlib sai a ce alkamarani ana nufin rana da wata an gane ko to hakan ga in an ka ce abawahu ana nufin mahaifin shi da mahaifiyar shi an yi taglibin janibin uba akan janibin uwa ya za mu gane wannan dan adam na farko ne fara rayuwa da mace ta farko shine annabi adam da hawa sai Allah ya ce ya bani adama la yaftinannakum shaytan kama akhraja abawaykum min aljanna kama yadda fitar da iyayenku guda biyu kaga da annabi adamu da hawa'u duka maza ne da ba za a samu mutane a duniya ba da annabi adamu da hawa'u duka mata ne da ba za a samu haihuwa ba sai ce kama akhraja abawaykum alhali ko su ne dan adam na biyu suka fara rayuwa kaga guda maza ne guda biyu shikenan ai babu haihuwa plus da plus ba su haihuwa muwan da muwan ko kuran ba dan adam ba sai an hada plus da muwan yake tashi bature wani irin gigitacce kace ka zo ka ce a hada plus da plus ko muwan da muwan su bada Allah kai mu da sani yan uwa an nuna mini lokaci ya yi halinsa sai mu yi haƙuri wannan shi ne abinda wato ya samu kuma ina ganin akwai yan uwa da za su yi gabatar da bayanai na ƙarshe hikimomin aure an faɗe su samun natsuwa da taskunu ilaiha da sauran dai abinda yan uwa su gabatar su na bayani ni kuma dai na ɗan ce wani abu ne saboda duniyar yau mu waye mata yadda ake so a kamuna hari har cikin nassoshi don a yi tawili a kawo ɓanna Allah kai mu da tsari abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari da suna da